إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون لقد شهدنا رمضان ورزقنا الله سبحانه وتعالى صيامه وقيامه وفي أول الشوال ذهبنا إلى العيد مسرورين مكبرين مهللين حامدين ربنا عز وجل الحمد لله الحمد لله اللهم بلغنا رمضانا آخر برحمتك يا أرحم الراحمين لكن أيها المسلمون لقد رأينا في أيام العيد أمورا محزنة من تبرج الفتيات وذهاب الحياء وظاهرة الزنا من جانب فتاة وشبابنا المسلمين فإنا لله وإنا إليه راجعون أولا فليعلم الكل أن التبرج حرام في نفسه والزنا حرام أيضا يعلم ذلك كل مسلم والحرام ما حرم الله ورسوله فلا يحله مدنية أو ثقافة ومن أقبحه الزنا أيها المسلمون وهو حرام بنص القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وصاحبه أيها المسلمون موعود بالعذاب في حياة البرزخ وفي نار جهنم كما ورد في الصحيح في رؤية رآها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسبب هذا البلاء كله هو غفلة المربين من جانب الآباء والأمهات ومن جانب الحكومة أيضا فعلى الآباء والأمهات أن يشعروا بواجبهم فإنهم مسؤولون أمام رب العالمين ولا يقولوا قد فعلنا ونهينا بل عليهم أن يواصل السير فهذا نوح عليه الصلاة والسلام لم يبرح بابنه إلى آخر اللحظة ويعقوب عند الموت يوصي أولاده ويعظهم ويرشدهم ولا عذر لك أيها الأب حتى تؤدي ما عليك على الآباء أن ينكحوا أبناءهم وبناتهم على الآباء أن ينكحوا أبناءهم وبناتهم ولا ينقبوا فيهم دنيا حتى يستكمل الدراسة أو حتى تستكمل الدراسة بل أنكحوهم وتوقعوا الرزق من الله سبحانه وتعالى الخالق الرزاق المدبر اللطيف الخبير وعلى الحكومة أيضا أن تهدم بيوت الدعارة فإنها مأوى الزناة والمجرمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جديد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار يا أنوا مسلمي نسيها مكوكو قدوم أيو muna miƙa godiya ga Allah ne maɗaukakin sarki ta yadda Allah maɗaukakin sarki yana mana wata Ramadana lafiya ya taimake mu azurta mu da azumin wata Ramadan da samun damar ƙiyamule lai daga mafi yawa daga cikin mu kuma Allah ƙarshen wata Ramadan Allah maɗaukakin sarki azurta mu da halartar sallar Idi muka tafi cikin kayan sallah mun sanya turaruka kowa ya fito fes muna murna muna girmama Allah maɗaukakin sarki muna kabarbari muna la ilaha illallah muna alhamdulillah muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki lalle kan wannan abu wannan ni'ima ta canjanci a girmama Allah kuma a gode masa don haka Allah muna godiya gare ka sannan ya Allah muna miƙa ƙwaƙwambaran mu Allah ka azurta mu da kaiwa wani ramadana ɗin lafiya ka ba mu kuma ikon azurtarsa sai dai duk da wannan farin ciki wannan farin ciki namu ya matsa da bakin ciki kware da gaske ga dukkan mutum da ke da rayayyar zuciya wanda ya kalli in yadda musulmi suka koma suna iri duk da an halarta masu zai ga bakin ciki zai ga damuwa zai ga abin da zai hana shi bacci mun ga tabarruj mai tsanani a wannan zamani din 'yan mata sun ake hijabi sun ɗauko gyale gyalen kuma da baya ma iya rufe ko ina ko da al'adar bahaushe da ke sa gyale rufe daga sama zuwa kwankwaso wannan ba haka abin ya koma ba 'yan mata idan kaga guda goma zai wahala ka kwara ɗaya da ta sa hijabi ta rufe jikinta ta rufe adon da ta yi za ga kowace ƙoƙari take ta fito da irin nau'in kalan kayan da ta sa kowace ƙoƙari take ta fito da nau'in irin surar jikin da Allah ya mata bayan ta a waje rabin nonon ta a waje wannan shine ake ce tabarruj sannan mun ga abun bakin ciki yan mata suna kama hannun samari samari na kama hannun yan mata a cikin garukanmu da unguwanmu muna kallo a cikin idan jama'a a cikin idan dattawa da limamai da malamai a wannan zamani wannan mummunan bala'i ne da muka gani a cikin wannan rayuwa yan mata kunya ta tafi a tare da su samari kunya ta tafi tare da su zahiratul zina alamomin zina sun bayyana karara kai ba ma alamomin zina ba ga otel-otel da arga an giggina da ɗakunan kamawa wanda samari za su ɗauki abubuwa su ɗauki 'yan mata a mashin ko su ba 'yan matan kuɗi su ba su lambar ɗakuna kiri-kiri ana gani a zariyar nan ka je sabon gari ka je bayan hanyar wajen emanto ina ne ga sanan otel ne wata wanda wasu kabilu waɗanda ba musulmai ba wanda suke da auda da musulmai waɗanda duk inda ka ga bala'i a najeriya da su da hannunsu a cikin wannan bala'i suke da wannan hotel din kuma wuraren garin na musulmai ne muna ji muna gani ana ɗiban 'yan matan musulmi ana tafiya da su wannan wurare ana kwanciya da su fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan jama'a masifa ce ba za ta bari mutane zauna lafiya ba ba ta bari a samu albarka bayan ƙasa ba ƙariya mutane suke ce zauna lafiya baicin wannan bala'i yaɗa cikinsu zina ta zama ruwan dare ta zama abin burgewa ta zama abin yaya wajen jama'a don haka ya ku ‘yan uwa musulmi sani fa wajibi ne mu sani ce fa shi wannan tabaruc ɗin ke uwa musulmi ya wajaba ke san cewa wannan fitar da kike yi babu shakka haramu ne Allah ya haramta miki wannan Allah ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula kan mata ku ringa fita irin tsirara tsirara wannan abun akwai irin suturar da Allah ya tattala manzon Allah ya bayani irin da mace ta sa kafin ta fita zuwa waje wani mutum da ba muharramin ta bai ganta wannan fita in ba a yi ta ba aka fita wannan shi ake ce tabarruj wasu wannan tabarruj din haramun ne Allah ya haramta manzon Allah ya haramta ta malamai sun yi bayanin wannan abin cewa babu bai halarsa ba sannan ya koyan wa musulmi duk yanda abu ya zama gama gari ya zama common a wajen mutane ba ya zama halas a haram shine abin da Allah ya haramta har abada yana a haram din shi don haka zina sunanta haram wayewa da muke da ita cewa mun waye civilization ko ko mu zama yan boko ko mun zama wayayyu ko ma menene tunda bala'i ma ba kawai yan bokon ko ina ba ya zama bala'i ko ina ne to amma abin ya fi yawa a can wajen wannan bai halartar da wani abun don haka muna ba da shawara kware da gaske kowanne musulmi san cewa waɗanda abu mai halarsa ba daga cikin zunubai haramun da Allah ya ƙi jini shine akwai zina in wa musulmi zina ga cikin dan Allah kira ta innahu fahishatan wa sa'a sabila Allah ya ce tir alfasha ce kuma tir da mutum ya biya bukace ta hanyar zina da haka jama'a zina haramun ce kuma wanda yake zina fa ya sani Allah madaukakin sarki ya mai alƙawarin azaba annabi sallallahu alaihi wasallam bayani za a masa azaba tun a rayuwar barzaku rayuwar barzaku shine ka bar duniya baka je kana cikin kabari annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin imam bukhari yace ya ga yayi tafiya wani warki da yana tafiya da shi da mala'iku sai je tadda wasu mutane ga sanan an zuba su a tanda sai dai ba tanda irin wannan ba kasan ne tanda mu kasa kasa ne da rufi abin nan tsukake sama budadde amma can sama ne tsukake kasa budadde kasa wuta ce suna zabarbaka suna tafasa a cikin wannan wutan annabi ya firgita yace ya mala'ika wannan suwaye wayannan mutane me suka yi kuwa mala'ika ce wayannan mazinata cikin al'umma ka kenan duk wanda ke zina ku ji alƙawarin da aka yi masa tun a cikin kabari irin azabar da za a masa kuma annabi ba wasa yake ba ba raha yake ba gaskiya faɗa annabi baya ƙarya baya wasa da mu a cikin abin da Allah umarce shi ne isar mana da haka jama'a zina haramu ne kun ji abin za a mutum tuka fa kabari tun a kabari kenan za an ga mai azaba a cikin wannan tukunya tanda za a tuka su ana tabarbaka su suna tsura za su fito ba ba su fito ba sannan an je lahira jama'a mun ji mu koma muzinata shine wutar jahannama wani ruwa mai wari zai ringa fita daga cikin suna damun yan wutar jahannama don haka ya kai saurayi da kake ji na ya ke 'yan mata me amfanin wannan jin daɗin da zai kai ka zuwa ga wannan azaba ta kabari me amfanin wannan jin daɗin da zai kai ki azaba ta kabari ko kuma ta wata jahannama me zai haifar da wannan abin sannan ga wulakanci da ke faruwa da rayuwa duk wadda ta zina da wani ta shiga bala'i ta shiga matsala ta zubar da mutuncin kanta ta zubar da mutuncin babanta ko da liman ne ta zubar da mutuncin babanta ko da shine honorable ta zubar da mutuncin wata ko mutuncinta ta zubar da mutuncin 'ya'yanta sannan kuma musamman da samari suke a yanzu suna wulakanta 'yan matan suna zina da su suna ɗauka a bido shikenan ya mai da ke baiwa ko da kin gama karatu kin zama wacece ko da kin aure wannan sakamakon bido zai sa dole ga lizimtaki yana finki yana fyaɗe yana maki zina dan kina tsoron kada a bainar shi a duniya dan wannan ta faru wani mutum ya wani saurayi zina da yarinya a nan a biyu ya ɗauki bidiyon bayan an gama ta ji har ta samu aiki ta aure ta haihu sai ya kira ta ya ji labari ta samu aiki mai tsoka ya kira ta nuna mata ga bidiyon fa da kika yi ga abin da muka yi da ke ta roƙe shi dan Allah ya share ce sai ta bashi naira dubu ɗari biyar ta je ta har ta bashi dubu ɗari biyar ya share da ya ga ya brok bai da kuɗi sai kira ta gashi nan fa ban gogewa akwai saura ya ta tatsata haka nan kaza ya ringa tatsata ƙarshe ya zama an shi kuɗinta ya zira ita kuma tana da aure ko yan mata kuna jin abin da samari ke da kufa kuna jin wannan wulakanci karshe dai yarinyar nan da ya nemi kuɗin ta rasa ta je cin bashin banki ba a bata ba ta je wajen ubanta ba ta samu kuɗin ba haka ne suke bidiyo a cikin youtube tana wajen aiki kauta ba ta labari nan ta faɗi ta suma to kun ji abin da suke me amfanin wannan abin ya ke yan mata ki tsoron Allah ba wanda suke ɗaura gindire gindin sai yan matan da haka in baki ba da kai ba bori ba zai hau ba da haka ku kiyaye wannan abin lalle akwai wulakanci akan kanki da kuma abin akan kuma iyanki da sauran dukkan musulmi sannan kuma kin ci amana mu kuma al'ummar musulmi gaba ɗaya don haka muna cewa iyaye kuna da nauyi kuma akan ku kuna da haƙi akan ku lalle wannan abin yana faruwa bisa ƙadar Allah amma kuma da taimaka da iyaye suke a gaban ku ‘ya'yan za su sha ado musamman iyaye mata a gabanka za ka ba da kudaje a so su tar da kai kanka kasan mamanka ba ta sa wannan kayan ba yaka ba ta sa su ba kai kasan wannan abu ba daidai ba ne sai ka ce ‘yan mata ne ta ci adowar cakare ta yi wanka da yamma ta fesa turare ta yafa wani abun ta fita wai sai a ce ‘yan mata ne za su daina ai yara ne ba ta isa zina ba ba ta ɗaukan ciki ba haka Allah ce ka rene ta to ya kai baba da ya ke mamaki sani akwai mas'uliya ku ne ke da alhakin ku kula da waɗannan 'ya'yan naku domin Allah maɗaukakin sarki zai tambaye ku ku ringa jin cewa wajibi ne sai kun sake nauyi in ba haka ba akwai tambayar ran alkiyama kar kuma ka ce ai nayi nayi a'a ba za ka daina ba da ana daina wazi akan 'ya'ya da annabu ya daina annabu ya nuhu ya daina ga 'ya'yansa dan annabu har ƙarshen lahaza da ɗan shi zai halaka bai daina wa'azi ga ɗansa ba sai da ya mai wa'azi ya wa'azi dan ya kangare tukuna Allah ya ga wannan zai bata Nuhu zai bata mai lokaci ai ko ta kumfa kawai ta raba shi kenan amma Nuhu bai hakura ba har sai da aka sauka akan tsandauri annabi Nuhu bai hakura ba ya ce inna bani min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta arhamur rahimin ya Allah dana kuma ka ce kaza kaza bai hakura ka da haka kai baba da ke mama ba yadda zake kun hakura ga tarbiya dole za ku tsawata za ku tsayin daka na ta bada watawa na bada wa shawara nan ɗanka ka bashi kuɗi ko ka bata kuɗi sai je da so kaya na banza ta ɗinki na banza abinda ake shine kamawa za ka ka ƙona kan ma a ce kanin ƙanwata ta mora ƙona kawai za a yi shi kenan gobe sake duk wanda wani abu ko je so kayan banza jeans na wane ne irin shiga arna ɗin nan sai a kama ƙona shi kenan hukuncin wannan kayan wannan zai sa tsawatar da su da haka ya koya musulmi ba daidai bane mu zira ido kan 'ya'yan nan muna cewa yaran su ba duk abin da suka yi fa Allah zai tambaye mu ranar alkiyama sannan mu duba annabi ibrahim alayhi salatu wasalam yadda aka yi ya kuma annabi yaqub har zai mutu ƴaƴan shi mutanen kirki ne annabawa amma wallahi bai hakura ba wancan annabi yana dan shi kangarare wa'azi wannan annabi mutumin kirki ƴaƴan shi mutanen kirki annabi yaqub amma zai kwanta zai ce mata abuduna min ba'di sai dai kwankwashe su tukuna abin da gina sai na kai tukuna qalu na abudu ilaha ka ilaha abaika yace to alhamdulillah zo na samu abin da sani kwanta ya rasu haka nan annabawa gaske da wannan aikin da aka ko ɗanka na gani sai ka ci gaba da ɗora shi akan daidai wannan wajibi ne kan iyaye wannan abun sannan ya koya wa musulmi a guje kasance ga rana lokaci ya ƙure amma dai hudubar tana buƙatar tsawaita ko da fito a fifili amma muna ba da shawara lalle ilallen iyaye mu ringa aure da ƴaƴan maza mu ringa aure da ƴaƴan mata da lokacin da auren su yi kada mu tsaya mana cewa ai ba gama digiri ba yanzu yana wanda 100 level ko 200 level ko kuma ai ba ta gama ba ai yanzu misali idan aka sake ta in ba ta da abin yi ka gan ta gama digirin ma to shi ke za ta taimaki mijin sannan kuma ba ta taimaki jin ita ma za ta yi kanta in ma wani abu ya faru za ta rike kanta wannan ba shi ne ba ka yadda ta lalace ta zubar da mutuncin da kan wannan digiri din kwara ɗaya me zai sa ba za ka arzaba ta digiri ba ba wani aji daga cin ajujuwan makarantar jami'a ko fc ko ba ce akwai matan aure a cikin shi akwai lecturer na su duba su ba mu labari akwai wani ajin da ba mata aure ba wani aji da ba mata aure ba wani aji da ba bazawara a 100 level a 2 a 3 a 4 a 6 ma duk inda ake yi sai ka samu akwai matan aure kuma suna performing yadda ya kamata to me zai sa za mu ce ba zan aure da yan nabai sun gama karatun nan bayan ga abin da ke faruwa ba ku da uzuri ai kace wai sai sun gama karatu an aiko ku tara muku dukiya ne ko kuma su samu abin nan ce ne ki arziki hannun Allah madaukakin sarki nawa ka zo da shi kai nawa baban kai mutu ban maka kai ma uwarka da uban naka din gudun wahala suka ce ki arzikin Allah yake kawowa dan me ba za mu yi abin da Allah tsora mana tarbiya ba sai mu dogara ga Allah Allah kawo mana arzikin mutum ne suka gama digirin mace nawa ta gama digin babu arzikin tare ita kaje dakin sai ka tausaya mata mutum ne ke arziki yake aikin yana na cikin fitara da wulakanci mun saki Allah madaukakin sarki da sunan wayewa da sunan wani digiri wanda shi digirin bai zama dole ba amma tarbiyyar ta zama mana dole bai Allah ya zama dole barin haram ya zama dole a gare mu yan uwa musu mu ji tsoron Allah wallahi Allah zai tambaye mu sannan muna ba da shawara ga hukuma ita kanta lalle hukuma ba wai kama yan kinnafa kadai ne zama laifi aiki a kanta ba ko yaki da boko haram ko ko wani abun ga wani yaki da ke gaban ta fa wannan iskancin da ake na zinace zinace da gidaje ake wata da hotel hotel da wurare da ake gina wannan barnar fa hukuma dole ta ɗauki mataki akan wannan matsala ɗin ta soke lasisinsu 'yan majalisun mu su doka a can abuja cewa an soke lasisi mu a nan mu ta arewa in su ƙasar su ta kudu sun yarda da wannan abun amma mu arewa musulmi ne ba mu da irin wannan abun ba duk wani lasisi na gidan sai da giya duk wani lasisi na gidajen zinace-zinace a soke shi ba mu yarda ba Allah wadan ƴan majalisun da ba su kai wannan wajen hukuma ba Allah wadansu wanda ba su ɗauki damuwa mu ba da rike cutar mu su kai majalisa sai dai mu ji suna ihu akan wasu abubuwa na banza da wafi tukuna wanda ba ma shine asalin damuwa mu ba yan uwa musulmi na bada hukuma shahara lalilan ta rushe wannan a yi dokoki za su rushe wannan abuwa din don a takaita wani abin domin wannan ɗakuna ɗin zama ɗakuna mafaka na yan zina mafaka ta yan luwaɗi mafaka ta yan lesbians sannan kuma mafaka ta yan dukkan waɗan ta'adda nan da suke fakewa suna fa'iza abin nan in kana ma ɗan ɗan kinafa ya samu kuɗi ce yake zuwa ya tare idan wani ya samu kuɗi ce yake zuwa ya tare don haka muna ba hukuma shahara lalilan ta rushe wannan al'amura din Allah shi ya Allah kuma shirye da mu muna addu'a ta musulman yan uwa musulmi Allah ka taimaki mutanen Falastinawa akan wayannan azalmai ke zalunta su yan uwa musulmi masu addu'a abin zamiya muna nan daga nesa kenan babu shakka ana zalunta su ko ana zanta musulmai ne muna nan tare da su muna musu addu'a cewa Allah dora su akan wayannan matsiyatan Yahudawa din kuma muna basu bishara muna duk wani musulmi da ma baya can wajen cewa babu shakka Allah madaukakin sarki nasara na nan zuwa nasara na zuwa kuma annabi ya mana bayanin cewa za a kai lokacin da bai hude sai ya ringa bin dutse ya bai a ban dutse dutsen ya kauce ce gashi nan kashe shi ya kai musulmi har dutse zai musulmi magana akan bai hude babu shakka suna cin wani abu amma lokaci na zuwa babu shakka musulmi sun taimake huda a wurare daban-daban wanda wannan sai wata hudu ba da musamman za a tattauna matsala din amma sun zama azzalimai sun zama kaza mici ke goge bakin ki sun zama butulu Allah tsine masu Allah hana su zama lafiya ka hana duniya zama lafiya Allah ka daidaita al'amuran su duk wani filan da suke da shi Allah ka fi mu sani ka fi kowa karfi ka fi kowa iyawa Allah ka ruguza filan din su ka ruguza musu ka yamutsa musu al'amuran su gaba daya اللهم إنا نسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقرة ومقامة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم